نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاح- وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه الموسمات فتذاكر, فتذاكر
مومسات حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعباده وكانت امرأة وعبادته وعبادته وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم فتعر- فتعرضت فتعرضت له فلما يلتفت إليها فلم فلم فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى سومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلم فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاست فاستنزلوه وهدموا سومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين السبي فجاءوا به فقال دعوني حتى حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى أتى السبي فطعن في بطنه وقال يا غلام قال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقل- يكبلونه ويتسم ويتمسحون, ويتمسحون به وقالوا نبني لك سومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبينا صبي يرضع من أمه فمر رجل راج يرضعه يرضع يرضع يرضع وبينا صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدى وقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل ير- يرتبع فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبع- بأصبعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمسها قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني لابني مثلها فترك الر- فترك- فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها وهنالك تراجعها الحديث تراجع الحديث تراجع الحديث حديثا فقالت حلقة مر, مر رجل حس- حسن الحياة فقلت اللهم اجعل بني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل بني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها متفق عليه والمومسات بضم الميم بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة وهن الزواني والمومسة الزانية وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة والشارة, والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء وهي الجمال وهي الجمال الظاهر في, في الحياة في الحياة والملبس ومعنى تراجع تراجع الحديث أي حدث أي حدثت الصبية وحدثها والله أعلم shi kenan hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi wanda yake bayani akan fadala ta raunana na musulmai masu ƙaramin ƙarfi na musulmai shine hadisin abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wa an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga wajen abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ياجيو دغ مأيكي صلى الله عليه وسلم قال مأيكي صلى الله عليه وسلم يتي لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda ya yi magana yana cikin zanen mahaifiyar shi lokacin da aka haife shi yana cikin zane ana shunhuɗe shi ana ɗaukan shi a cikin zane in banda mutum uku waɗannan su ne waɗanda suka yi magana suna cikin zanen goyon mahaifiyarsu wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce daga cikin 'yan banu isra'ila kenan daga cikin 'yan banu isra'ila su ne waɗanda suka yi magana suna cikin zanen goyon mahaifiyarsu amma banda su akwai waɗanda sun yi magana a cikin hadisai waɗanda suke ingatattu suna yara isa bin maryam na farko daga cikinsu akwai annabi isa ɗanna na maryam annabi isa ɗanna na maryam alaihi salatu wassalam wato ya yi magana yana cikin zanen goyon shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaito mana a cikin alkur'ani ko ya ukhta haruna ma kana abokin ra'asau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan wa sahibu jurayj sannan kuma na biyu da abokin kissar malam jurayj abokin kissar malam jurayj shine wanda zamu tattauna akai yanzu wa kana jurayj rajulan abidan malam jurayj ya kasance mutum ne wanda yake mai ibada yana daga cikin mutane waɗanda suka fifita rayuwa ta lahira akan rayuwa ta duniya suka yi watsi da duniya da abin da yake cikinta sai ya zama toma sun killace kansu a cikin waɗansu gurare nesa da gari shikenan mutum ne wanda yake mai ibada fattakhadha sawma'atan malam jureju sai ya rike asumiya a can karshen gari ya je shi aka bai daki ya shiga yake ibada shi a ciki fakana fiha ya kasance a cikin wannan ɗan ɗaki nashi wannan ila asumiya da aka mai yana ta bautar Allah a ciki fa tuhu ummi wa huwa yusalli shikenan wata rana sai mahaifiyar shi ta zo mishi ta tarar da shi yana cikin sallah da ta zo fa qalat ya juraiju tace kai juraiju kai juraiju fa qala ya rabbi ummi wa salati yace ya ubangiji al'amari guda biyu sun hada a tattare da ni ga mahaifiyata tana kira na gashi kuma ina cikin bauta maka ina cikin sallah wace zan ci gaba da yi fa qbala ala salati kawai ci gaba da sallah shi rabu da mahaifiyar shi fa sarafa ta ta kiran shi ta ji shiru ta koma gida falamma kana min al-ghadi atatuhu wa huwa yusalli wa shagari mahaifiyar shi Allah ta zo mishi hallo ta tarar da shi yana cikin sallah ɗaya irin gidan jiya dai fa qalat ya juraiju tace kai juraiju kai jureju kai jureju faƙala ai rabbi ummi wa salati ya ce ya ubangiji ai dinnan bi ma'ana ya ya rabbi ya ubangiji ummi wa salati in amsa mahaifiyata ko ku a'a in ci gaba da sallata ujibu ummi au aqbalu ala salati in amsa wa mahaifiyata ko kuma in ci gaba da sallata fa aqbala ala salati sai rabu da mahaifiyar shi ya ci gaba da sallar shi fansarafa ta allo ta ɗauki haƙuri ta juya ta koma gida. Falamma kana min al-ghadi atatuhu wa huwa yusalli washe gari hallo ta tashi ta yi tattaki ta zo mishi hallo da ta zo kuma ta tarar da shi yana sallah faqalat ya juraiju tace kai juraiju juraiju faqala ay rabbi ummi wa salati yace ya ubangiji in amsa wa mahaifiyata ko ku a in ci gaba da sallata faƙabala ala salati ya ci gaba da sallar shi rabu da ita an yi jiya an yi shekarun jiya kuma ga yau faƙalat kenan ita kuma ta ga cewa ta zo ta shekaran jiya ta zo jiya ta zo yau kuma tana so za su tattauna da shi ya rabu da ita shi kenan sai ta mai mugunyar addu'a faƙalata sai ta ce Allahumma la tumitu ya Ubangiji kada ka amshi ran wannan bawan naka jureju hatta yanzura ila wujuhil mumisat har sai ya ga wato huskoki na karuwai har sai ya haɗu da sharri na karuwai ya Allah kada ka amshi ransa har sai ka jarrabe shi da karuwai shi kenan ana nan kawai sai ta juya ta shiri wato wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu fahimci girman addu'ar mahaifa idan mutum ya saba wa mahaifan shi idan suka mai addu'a suka ce Allah ya haɗa shi da bala'i to kar ya yi tunanin cewa yanzu yana cikin wadata yana cikin kaza yana cikin kaza bala'i nan ba zai haɗu da shi ba ya tsallake shi a sai ya haɗu da shi fatazakara banu isra'ila juraijan wa ibadatau ana nan ana nan yan banu isra'ila sun mamanta da jureju irin wata rana sai suka tuna jureju sai suka tattauna a tsakankaninsu ya ce malam jureju yana nan yanzu malam jureju ya yi watsi da duniya ba ruwan shi da duniya in kuwa gan shi ma kaman bawa ba wani wanda yake dan duniya ba wa ibadatahu da kuma yanda yake ibada yawan ibadarsa da kuma ya killace kanshi kawai ibada ce tukuru da kowane lokaci karatu da kowane lokaci sallah wa kanat imra'atun baghiyun yatamatsalu bi husniha to a yan banu isra'ila akwai wata mata wanda take kilaki wata mata karuwa wanda yi ta bi husni ha ana buga misali da kyawanta mace ce wanda take kyakkyawa kuma Allah ta'ala ya jarrabe ta da sana'a ta karuwanci faƙalat shi kenan da ta ji yadda 'yan banu isra'ila suke koda wannan malam jureju mutumin kirki ne malam jureju ba ruwan shi da duniya barlantana mata da sauransu faƙalat sai ta ce in shi'tum la'aftinan na hulakun Malam Jurejin ne kuke hudun haka? In har kuna so Malam Jurejin ne zan sa zan fitince shi. Zan je ne yanzu duk abin nan da kuke faɗa na cewa mutumin kirki ne da kaza da kaza da kaza. Gabaki dai in canza muku alƙiblar shi. Aka ce ba za ki iya bayarinya. Yanzu ce kun yarda ta ta ce i. Fata an raba lahu. Shikenan ana nan ana nan kawai wata rana sai ta je ta sai ta bujirar da kanta ga Malam Jureju ta yi shiga wanda za ta sa malam jureju ya ji sha'awarta sannan kuma idan ya taya kuma ta bashi idan ya taya ta sallama mishi an gane ku yana da tabujiro wa malam jureju falamila ta fita ila ya rabu da ita bai ma san ba abin da ake ta ce malam jureju ya rabu da ita shi ibada shi yake ya ce mama ta ma ta zo ta nan ta yi ta gaji ta koma baranta na ke wannan yan duniya ya rabu da ita shi ana nan ana nan fatata ra'iyan kana ya awi ila saumati to akwai wani makiyayi wanda shi kuma a kullum idan ya fita bayan gari yana kiwo in rana ta dan daga yana zuwa kalkashin sauma tashi inuwar da ta sabka ana yana hutawa ana shikenan sai ta je wannan wajen wannan makiyayi din tunda shi ya kiya sai ta biya ta kan shi makiyayi kana ya awi ila saumati ya kasance yana tarewa zuwa ga kalkashin inuwar wannan asumiya ta wannan malam jureju fa amkanatu min nafsiha sai ta bashi damar kanta fa'amkanatu sai ta tabbatar da shi min nafsiya da kanta shine ta bashi damar ya kusance ta foka alaiha kuma ya kusance ta ya afkar mata fahamalat sai ta ɗauki ciki na yaro ana nan ana nan falamma waladat qalatu huwa min jurej yayin da ta aishi yaron nan kawai sai ta kawo shi wajen mutanen nan yan banu isra'ila tace wannan dan jureji ne ya dan malam jurejin naku ne ba a yanzu bane fa ake ƙarya fa fa atauhu shi kenan addu'ar mahaifiya ce fa atauhu shi kenan yan gari suka ce to jureju kenan dai mu nuna mu ne yake daga fuska baya san duniya amma shi kuma dan banza ashe san duniya yake shi kenan fa atauhu sai suka zo malam jureju fastanzaluhu kawai suna zauwa ma ba su mishi ba binciken komai kawai da suka shiga cikin asumiya kawai hudo shi suka yi suna tankaɗe like shi suka sabko shi daga wannan asumiya ta shi wa hada Musa ma'atau suka ruguje ta kai ku kashe ta ashe ya mai da ya mai da asume tashi gidan zina kaza kaza kaza kaza shi bai san ba komai shikenan suka ruguje wannan asume tashi waja'alu yadribunahu suka shiga suna ta dukan shi kan mai tankada shi a keya kan mai bugun shi a kirji kan mai dungura shi kan mai mishi kaza kan mai mishi kaza fa qala ma sha'anu kuma yace yan uwa ku yi hakuri menene lamarin ku me yasa kuka zo kuke mana haka qalu zanaita bi hadhihi al-baghi suka ce kai malam kayi zana da wannan kilakin fa waladat minka kuma ta haifu daga gare ka ta samu yaro ta samu karuwar jariri daga gare ka qala aina sabi yace ina yaron yake fa ja'u bi suka ce wannan shine gashi nan ga kamar nan ma ce to fa qala da uni hatta usalliya malam jureju da suka zo mai da shi ce to ku yi haƙuri in yi sallah ku yi haƙuri in yi sallah eh ba a garrama ba a garrama waye ƙarfi a rere a ce ku yi haƙuri hal in yi sallah fa sallah sai yi sallah falamman sarrafa ata sabiya fa tsana fi batsanihi lokacin da ya gama sallah sai ya tafi wajen wannan yaron sai ya dan zunguri cikin shi qala ya gula mana abuka malam jureju ya ce kai yaro waye mahaifinka da ya je shi dan zunguri cikin shi ce kai waye mahaifinka qala fulanun ar-ra'i yace wani makiyayin nan wanda yake zama a nan shine mahaifina ba kai bane mala shikenan suna jan haka malam jureju shi ya waraka an wanke shi ba shi bane fa aqbalu ala jurejin sai kuma mutane 'yan banu isra'ila suka fuskanto malam jireju suka zo wajen malam jireju ya ƙabbilo na suna ta tsotse shi allah ji kan malam allah ji kan malam wa ya tamassa huna bihi suna shafa shi suna neman albarka da jikinsa wato saboda wannan babban wato wannan babbar karama da ta bayyana a gare shi an gane ko ta cewa ya sa yaro jariri ya zungure shi ya ce waye mahaifin shi kuma ya ce wane ne mahaifin shi saboda dama na daga cikin wato siffa ta bayan Allah na gari wanda muka karanta a baya shine rubba ash'atha aghbara marfu'un bil abwabi lawa qasama ala allahi la abarahu aga wannan shi yanzu malam jureju ba sahabi ba annabi bane ba mursali bane amma kuma kaga yayi addu'a Allah ta'ala ya amsa to amma saboda Allah subhanahu wata'ala wato yana daga cikin addu'o'i waɗanda suke amsassu a wajen shi shine addu'ar mahaifi ko mahaifiya ga ɗanta to lokacin da wannan mahaifiya ta yi mugunyar addu'a ga ɗanta jureju Allah ta'ala kada ka amshi ransa har sai ka haɗa shi da sharri na karuwai kuma sai haɗu da sharrin na karuwai kuma da ya haɗu sai Allah ta'ala ya wanke shi saboda kowanne a tabbatar mishi da a matsayin shi shi malam jureju a nuna mishi abin da ya yi kuskure saboda da ka zo ka rana ta farko ta zo ta yi kiranka ta yi kiranka ka ga baka amsa mata ba to washe gari kyanta ka je ka gurin ta da ta zo na biyu baka amsa mata ba to kyanta washe gari ranar uku ko baka je baka yi hakuri ka ce watakila ta dawo yau to duka baka je ba shikenan kuma da ta yi mugunyar addu'a sai Allah ta'ala ya nuna mai cewa akramaka Allahu ba ibada kaɗai ake lura da ita ba akwai haƙƙin mahaifa shi ma inna li kulli wato wa wa inna li ainika alayka haqqan wali zaurika alaika haqqan wali iyalika alaika haqqan wali walidayka alaika haqqan fadli kulli haqqin haqqahu duk ma abucin haƙi to ka kiyaye mai haƙinsa kar haƙin wani ya sa ka danne na wani wa qalu sai suka ce wa malam jureji suka ce eh lalle malam jureji kuma da gaske ibadar kake kuma dan Allah kake nabni laka sawma ataka min dhahabin suka ce yanzu asumiyan nan taka da ka gina ta da laka yanzu za mu canza ta tunda da mun kashe maka ita mun ruje ta za mu canza maka ita da zinari za a yi maka saboda ka ci gaba da ibada ƙalala ya ce a ba na buƙatar haka nan a idu ha min tsinin kama kanat kuma yadda ta talaka ta kama yadda take a da kuma yadda mun ita talaka irin yadda take a da fa fa'alu kuma sai suka aikata shikenan to wannan shine malam jureju sai kuma na uku wa baina sabiyun yardau min ummihi yayin da wata rana wani yaro yana kwankwadar mama daga wajen mahaifiyar shi yana tsotsar mama daga wajen mahaifiyar shi famarra rajulun rakibun ala dabbatin farihatin famarra rajulun rakibun sai wani mutum wanda yake mahayi ala dabbatin farihatin yana haya a saman dabba wanda take ta alfahari dabba wanda take mai girma wa sharatin hasana sannan kuma yana sanye da shiga wanda take kyakkyawa ya zo hucewa gashi yana sama abin hawa wanda yake mai kyau sannan kuma shigar da ya shiga ce ta alfurma faƙalatu ummuhu Allahumma ja'al ibni mithla hadha mahaifiyar shi da ta ga wannan mutumin da ya zo hucewa a saman abun hawa kyakkyawa ga shiga kyakkyawa ta ce Allah ka sa ɗana ne wataran irin wannan an gane ko irin yadda za a ga mutum a cikin bewit da shiga ta alfurma ga shi yana kirkili ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Allahu akbar da ce wata Allah samu ne a cikin wannan ni'ima ni ganin mahaifiya da ke tana son alkhairi ga ɗanta da ce Allah ka sa wata rana ɗana shi ne a cikin irin wannan abin hawa ɗin shi ne da wannan shiga ɗin hankalin shi a kwance fatarakar sadaya wannan mama da yake tsotsa sai ya daina tsotsa wa ƙabala ilaihi sai ya fuskanto zuwa ga shi wannan mutumin da yake haya a saman abin hawa fanazara ilaihi ya kallace shi faƙala Allahumma la taj'alni mithlahu yace Allah kada ka sa ni in zama irin shi irin shi bana bukata in zama irin shi sun maƙabala ala tsarihi sannan kuma ya ci gaba da tsotsar maman shi faja'ala yartadi'u ya ci gaba yana ta kwankwadar mama faka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam abu huraira ce kai ka ce ina kallon ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ya hakirti da'ahu bi usbu'ihi as-sababati fifihi alhali ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana kwaikwayar yadda wannan yaron yake kwankwadar mama a wajen mahaifiyar shi bi usbu'ihi sababa da ɗan yatsar shi wanda take manuniya fifihi ya sa ta a cikin bakin shi yana kan yana yadda yaro da yake shan mama faja'ala ya musuha ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shiga ya musuha yana tsotsar wannan yatsar tashi qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa marru bi jariyatin wahum yadribunaha ana nan ana nan yana tsotson mamar tashi shikenan sai mutane suka suka zo hucewa ta wajen mahaifiyar shi bi jariyatin da wata baiwa wa hum yadribunaha suna ta dukanta wannan ya jefe ta da takalmi wannan ya bige ta wannan ya tankadi ƙeyarta wa yaquluna zanati suna cewa mazinaciyar banza mazinaciyar ruhi sarakti barauniyar banza barauniyar ruhi kin yi zina kin yi sata wahiya ta kula hasbi Allah wa ni'mal wakil ita kuma tana cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isar mun Allah ta'ala ma dalla da abun dogaro idan ya zamanto shine Allah faqalatu ummuhu mahaifiyar shi da ta ga irin yanayin da wannan baiwar Allah take ciki na kaskanci da wulakanci sai ta ce Allahumma la taj'al ibni mithlaha Allah kada ka sa ɗana wata ran ya zama irin wannan matar a koro shi a sayo shi gaba ana ta tankaɗa liƙe shi ana ta daddaye shi ana cewa yayi kaza yayi kaza an gane ko na'am alaikum salam to shikenan fa hunalika taraja al haditha to a wannan lokacin ne sai suka yi komon mene ya zance a tsakankanin su tsakankanin ita mahaifiyar da shi yara saboda ta ce Allah ka sa ɗana wata ran ya zama wani ya ce baya bukata ta ce Allah kada ka sa wata rana ɗana ya zamanto irin wannan yariyar ya ce Allah ka bai da ni irinta shi kenan faƙala ta halƙa ta ce kaiwa ne Allah ya cutar da makogaranka an gane ku wannan addu'a ce wanda mugunyar addu'a ce wanda larabawa suke yin amfani da ita amma kuma ba suna nufin afkuwar wannan abun ba ga shi wanda suka wa wannan addu'ar akara irin su akara irin su halka irin su taribati yaminuki da sauransu wannan duka addu'a ce wanda ba a nufin afkuwarta an gane ku na'am tace marar rajulun hasanul hayati wani mutum ya zo hucewa mai kyakkyawar shiga mai kyakkyawar siffa fa qultu nace allahumma ja'al ibni mithlahu allah ka sa ɗana ya zama irin shi wataran faƙultu faƙulta Allahumma la taj'alni mithlahu kace kai kuma kada Allah ya sa ka ka zamanto shi wa marru bi hadhihi al'ama sannan kuma mutane sun zo hucewa da wannan baiwa din wa hum yadribunaha ala hali suna dukanta wa yaquluna zanaiti wa sarakti tana cewa kin yi zina kin yi sata faƙulta haka ne ko faƙultu sai na ce allahumma la ta ji alibini mitlaha allah kada ka sanya ɗana ya zamanto irin wannan baiwar wanda ake ce mata ta yi zana ta yi sata faƙulta allahumma ji alni mitlaha kai kuma ka ce allah sani in zamanto tamkarta ga yamun sirrin lamar bala sai ya ce da ita mama inna zalikar rajula kana jabbar wancan mutumin wanda ya zo hucewa wanda ce gan shi a saman abun hawa wanda yake mai tsada sannan kuma ce gan shi da shiga wanda take ta alfarma kana jabbaran ya zamanto yana ɗaya daga cikin masu kama karya yana ɗaya daga cikin aljabbaru na fil'ar masu kama karya a cikin ƙasa azzalumai tantirai wanda kuma yana daga cikin siffa ta 'yan wuta aljabbaru an gane ku shi yasa fa qultu allahumma la taj'alni mithlahu nace Allah kada ka sanya ni in zamanto tamkar shi in zamanto mai kama karya a wannan duniyar a gobe kiyama ni kuma a kama ni a karya ni wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazin ita kuma wannan baiwar da ce ga an zo hucewa da ita suna ce mata kin yi zina to bata yi zina ba wa sarakti wa lam tasrig suna ce mata barauniya ita kuma ba barauniya bace bata yi sata ba fa qultu allahumma ij'alni mithlaha nace Allah ka sa ni irinta in zamanto irinta saboda idan mutum bai yi laifi ba aka mai kazafi to Allah ta'ala yana ɗaukaka darajarsa ɗaukaka daraja ne ta bawa bai yi laifi a leƙa mai laifi ba a mai kiri shi yasa na na Aisha radiyallahu anha wato lokacin da aka mata kiran cewa ta yi zina da Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami thumma zakwani wato Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi guda goma wanda ya wanke ta akai wanda kuma har yanzu ana na ana karanta ayoyi a cikin suratul nur kenan wani hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wal mumisat wato lokacin da mahaifiyar jirai ta ce allahumma la tumitu hatta yanzura ila wujuhil mumisat to al mumisat dhammil mim al ula da yiwa munjaye na farko rufa'a wa iskanil wawi da daurewa waw daurin boye wa kasril mim thaniya munjaye na biyu shi kuma a mushi wasali ka samu mi wa bisinil muhmala da kuma sun wanda yake mara ɗaba shin ba ba mumi shati ba mumi isa wa hunna zawani su ne waɗanda suke kilaki karuwai wanda suke zaman kansu wannan su ne ake ce da su almumisat walmumisatu azzaniyatu almumisa ita ce azzaniya wato mazinaciya kenan wa qawluhu dabbatun fariha faɗan shi da yace umarar rajulun rakibun ala dabbatin farihatin dabbatun fariha bil fa'i ay hadikatun dabba wanda take ƙwararriya nafisatun kuma mai tsada irin a ce wannan moto ne wanda in dai za ka yi tafiya da shi to wannan gashi da tafiya kuma gashi mai kyau gashi da tsada wannan shine dabbatul fariha kenan mota ce wannan gata mai tsada ce kuma za ka yi tafiya da ita wannan dabatun fariha kenan washaratu ka da yace shara ko bishinil mu'jamati da shin wanda yake mai diya a sama al mu'jama wato wanda yake abin yiwa diya a sama shine ashini ba sun make nan ba asara ba wa takhfifir ra'i sannan kuma rata bayan shinun ana yi mata mai takhfifi ba da ƙari ba ba za ka ce ashara ba ashara ashara wahiyar jamalu zahir shine kyau wanda yake a fili karara fil hayati a kamar mutum wal malbas da kuma kayan da yasa gashi da kyau a huska sannan kuma kayan da yasa su ma suna da kyau wa ma'ana taraja al hadith ma'ana da yace fa hunalika taraja al hadith ay haddathat sabiyya wa haddatha a wannan lokacin ta ga cewa wannan yaron yana za a bi wuce shekara ɗaya da wani abu amma kuma yana zance Allahumma la tajamma sai ta ce ka yaro me kaza me kaza me kaza shi ma kuma ya mata ya maida mata shine taraja al haditha ma'ana kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka turaji'uka koman meniya ake ce mai taraja al haditha suka yi koman meniyar zance ita ta faɗa shi ya faɗa ita ta faɗa shi ya faɗa wallahu a'lam Allah ta'ala shine masani wato a cikin wani hadisin za mu gane girman kyautatawa mahaifa musamman kuma haƙƙin mahaifiya sannan kuma addu'ar mahaifiya mai kyau ko maras kyau amsashiya ce idan mutum yana neman addu'a ya nemi ta mahaifiya da farko kenan sannan kuma idan ya zamanto ga waɗansu al'amura na alkhairi da yawa sun haɗu to sai ka fara da wanda ya fi mahimmanci a tattare da kai kaga sallah ta nafila abu ne mai mahimmanci amma amsawa mahaifiya wannan wajibi ne to sai ka amsa kiran mahaifiya sai ka daina sallata ka wannan sannan kuma a cikin wannan za mu gane cewa isaru ijabatul ummi ala salati tadawwi li'anna al-istimrar fiha nafilatun wa ijabatul wa ijabatul ummi wa birraha wajibun wa bi hadha al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk